ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فيهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين وبعد أحييكم بتحية الإسلامية الطيبة المباركة تحية من عند الله عز وجل وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدهدوا أدران أشترين أكوين أشترين بيوغة وتردايا محرم هجرا من الله صلى الله عليه وآله وسلم دبولة ريود الأربعين تقوس Allah ta'ala muke roƙo ya mu dace a duniya da lahira don tsarkin sunayensa a ci gaba da karatun littafin tauhidi na Muhammad bin Abdul Wahab Allah ya ji kansa kusan ina ganin mun ce mun gama fi masail din koko da raguwa a tasiya ko malam yace al masalatu tasiya a cikin babun da ya gabata shine i'tibar bi halil akthar li qawlihi rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas wato la'akari da faɗin shi sayyidina ibrahim alaihissalam da ya ce ya allah a cikin suratul anbiya suratul ibrahim ya ce rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas lalle allah sun batar da mutane masu yawa su gumaka kenan gumaka kuma mun yi bayanin su aiko yawwa al'asira na goma fi tafsir la ilaha illallah kama fi bukhari kama zakar al-bukhari akwai fassaran wato kalmar la ilaha illallah wana zai mai da kawancin hadisin ne alhadi ya shara na goma sha ɗaya fadilatu man salima minal mushrik aw minal shirk salima za ka sa an gane ko lamun ɗin ya zama kasara ya kukuta kenan ya saboda larabci kana ɗan canza ma'ana ke canza ne ka ce asalmu zaman lafiya asilimu musulunci kaga duka da sinun ne da lamun da mimu amma idan ka ce salmi to kana magana zaman lafiya kenan shine Allah yake cewa cikin suratul anfal wa in janahu lisalmi fajna ala wa tawakkala ala idan suka karkata zuwa ga a zauna lafiya arna to kuma ku karkata a yi sulhu a zauna lafiya amma ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fis silmi ya kone suka imani ku shiga cikin musulunci gaba daya to shi sa suka ce salima shine ya kubuta shi ne malaka cewa fadilatu man salima minal shirk falala da darajar wanda ya kubuta daga shirka cewa ya manzo sallama ya ce shi ya shiga ina aljanna wanda ya mutu baya mene baya shirka za mu shiga sabon babu insha Allah babu dawati ila shahadati Allah ilaha illa Allah wannan babu zai mana magana akan kira zuwa ga mutum ya yadda Allah ɗaya yake bauta mu shine zuwa ga kalmar shahada wa qaulullahi ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki a cikin suratu Yusuf قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين addu'ai ne naku to ba matsala zai dauki ma'anan guda biyu bara fassara kowannen su ko babu da'awa ila shahadati Allah ila illallah babun da ke maganan kira an gane maganan kuwa babu du'a'i yin kira an gane babun da ke magana kan kira babun yin kira an jaye ko yau wato kaga dan mamancin kaɗan ne akwai Allah ya sa mu dace wani ana tuna wani lokacin malam idan na karanta littafi irin su da'uwa dawa cuta da magani nake yin ishara zuwa gare ta ya karanta littafin ayo wani lokacin aka samu kofi da bambanci saboda wani malamin ya dauka ya bi ya dan tantance abin da zai ciccire ya gyara abin da zai gyara ya ƙara bayani da sauransu wani malamin macen wani malamin macen wani malamin macen inda littafi ne sama da shekara 700 da buga ta to kaga mabambanta malamai za su iya sa albarka to shine sai zama kofin wannan da dan bambanci da kofin wannan ana samun irin wannan bana manta lokacin da karantar da littafin manhajar kasidina na ibn kudama tsarin rayuwa na musulmi daga baccin shi zuwa farkawan shi zuwa komawa baccin shi ma'ana dai rayuwar da tsare duk kowane minti akwai lokaci abin kamata ka yi a lokacin har da lokacin bacci in ya wuce haka baccin ya yi yawa in yi kasa da haka zai cutar da kai da sauransu to irin waɗannan ta baka dan samu irin wannan bambancin to lokacin idan wani nashi ba irin wannan bane to sai bayani sai a yi bayani insha Allah na'am babu du'a kenan ko naku ila shahadati Allah ilaha illallah yin kira zuwa ga kalmar shahada wa kaulillahi ta'ala fadin Allah madaukakin sarki kul hazihi sabili adu ila Allah kace wannan hanya ta ce nake kira zuwa ga Allah madaukakin sarki musulunci kenan ala basiratin akan basira da fahimta da ganewa ana ni wa manittabani da wanda ya bi ni wa ma ana minal mushrikina bana cikin mushrikai na ku ba cikin ayan ko to na ku akwai to to to ba matsala ni nawa kaga ya yanke shi kawai mana ila akhiril aya kenan to ba shi duk abin da ake neman ma dai an samu abin da yasa wani lokacin yake suke yankewa shine suna so su kawo maka daidai headline ne inda abin da ake so ka gane kawai ka gane shi kun gane magana eh ya kuma halatta a musulunci inda ba da wata wani famutin yayi ba ka sa ko wanda zai dada can da can aiko musamman yanzu lokaci na yanke yanke sai a juna can da can a kawo a ije maka kwarsa inda za ka yi duk kuma maganar mutumin ne ba kuma wanda iyaye ne ya hada a duka shi ne ya fada kuma a lokacin yi mabambanta to amma sai a kawo ci a ce ya cika nan kuma ya ne ya warware wai ana so a nuna maka to abin da wasu ba sa ganewa kafin mu ci gaba munasaban wannan shine malamai ba masu ne ba da aka ce masu ne shine wanda baya sabo an gane maganan kuwa ya ce yanzu kaza ne ya dawo daga baya ya kara karatu ya fahimci kishiyan wannan wai su a wurin mutanen mu in yazo ya ce haka za ce to yana cika yana me nake nan daidai din shine idan mutane su gaba da kafewa akan abin da ya dora su yau shine daidai kenan yawwa to kaga wannan ababi gaba ɗaya an cutu ne shi malamin yana kallo za su gaba da rayuwa ina a bata su kuma ya gyara musu za su mai da shi wani kuma ficen haka shi sa manzo Allah yayi ne yan uwa surutun mai surutu bai canza sayyidul wujud sallallahu alaihi ba ka ba an yi irin wannan surutan a zamanin shi idan ka zo da aya daga baya sai a kawar da ita sai a kawo wata sai a ce wani irin cika da kaga ko ai shine masalan cika da warara ayan alkur'ani ne za kawo ana karantawa ana ibada da ita sai Allah ya ɗauke karatun sai kawo wata sabuwa sai ta ije wannan a gefe guda to kaga mu ne yanzu ne ai da gudu za ta yana cika da mene su ma har na lokacin suka cewa ana sai a zo da sabon sako sai a shafa na jiya kun irin addini ne wannan sai na ce wannan saka min ayati na wani sai na ce bi khairu min hawa misla alam ta'ala wannan la la kullu shay'in gajir ai ba wata aya da zamu kawar da karatunta ko mu dauke hukuncinta tunda shi kauran kala biyu ne akwai wanda ayan ana karantawa samu lada amma hukuncin ba a aiki da shi akwai kuma wanda hukuncin ana aiki da shi kuma ayan an dauke ta kun gane magana yanzu misalin na sha ina baro to amma tunda an dan tabo bara a abin nan yanzu misalin ayan fadin Allah madaukakin sarki ya yi wa lazina amanu taqullaha tukati wala tamutunna illa wa antum muslimuna cikin suratul ali imran wa tasbihu billahi jami'a ai wannan aya ana karanta ta kana zuwa ali imran zaka ganta an gane maganan Allah ya ce ku ji tsoron Allah karshen je ka tsoron Allah iyaka kar ku mutu ku face kuna musulmai to wannan ayan da kake karanta ka samu lada amma hukuncin ta an kawar da fadin Allah fattaqullaha masalatun wasu ma'uwa di wa abdu karin da ku ji tsoron Allah iyaka abin da za ku iya da wancan din sai annabawa shi wancan din da ake nema a wurin mu ba sai dai annabawa to sai Allah ya kawo wata aya sai ya ce fattakullahu musaqatu ku tsora Allah gurgurdan iyawo ku shi sai kaga wani ya kwanta gawa to kaga karatun duka biyun ana ina ana karantawa wannan kaga nan kaga wajen wajen karanta ta gabun kenan to bishai dumu dai anasi ne sannan ayan kuma ta yi magana akan jifa ba mazinacin da ya taba aure jifa ne a musulunci ba to ai in zaka wada qur'ani tun daga bakara tun daga fatiha bakara zuwa nasu ba zaka tabbatar da wannan ayan ba amma kuma annabi ya jefe ya sa a jefe ma ya sa a jefe ba dai ba abi ba to kaga amma riga an aiki da shi a zamanin annabi kuma ba inda aka soke wannan inda wannan matan ta ce ya rasulullahi ta yi abin da ya kamata a mata yaddi annabi ya ce to kije ki ne ni cikin ta je tare na bayan ta haihu ta zo da jaririn annabi sallama ya ce to suwaye dangin wannan matan suka ce mu ne rasulullah ce to ku je a ci gaba da kulawa da ita har sai dan yayi kwarin da zai iya cin abinci rayu suka je ranar da za ta zo da shi bayan ta zo da shi da abinci a hannun shi yana rike da shi cewa ya mene ya isa cin zai rayu mana ko ba ruwan nono annabi ya ce a karbi yaron ya sa ta daura zaninta da kyau da karfi saboda za a je ya yi jifa ina ana jifanta ana zaginta ana shegiya tsinanniya karo da irin da ya abubuwa ɗan nan sai annabi ce kar ku taimaki shaida akan ta mana ba tuban da ta yi ba in araba mutum saba'in ya ishe su kai baka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baka ga ta yi laifin ba wanda ya san ta yi sai Allah ba amma kuma da tsoron haɗu wanda da shi kun gane maganan kuwa yawwa to mushahid din da yana shine kaga ya annabi ya jefe ta amma yanzu da za a baka ko trillion ne babu ne kawai tun daga fatiha bakara na indira jamu ne na cikin suratul nur karka ce mun na wannan suratul nur bulala aka ce na nuri shi wani ana magana wanda bai tawa aure ne wanda wacce tawa aure ba la azani yatu wazani fajridu kullu wahidin minhum ma mi'ata jalda wala takunkum bihi ma'rafatun fi din la kuntum min billahi wal yawmil akhir wala shada rabbuhuma ghaifatun minal mu'minin bulala aka ce alaji sai kuma masu kazafi su ma ce a musu bulala tamanin tamanin su ce wancan karuwa ce tana mun maza ko ko irin waɗannan abubuwan kuma ba shi da hannu sai kuma aka zo a shafin da ya kai magana akan mijin da yake zargin matan shi tana mun maza shi ma shi nan ba za a yi mishi bulala tamanin ba zai zo ya rantse da Allah ne so uku a hudu na biyar din ya ce Allah ya tsine mishi in dai ƙarya ya wata ita kuma ta kubutar da kanta ta ce ta rantse da Allah ƙarya yake mata so hudu na biyar din ta ce fushin Allah ya dora a kanta in dai gaskiya ya faɗa sai ya raba auren shine malaman fiqh suke cewa ko ba wani namiji saura sai shi to ba za a sake auren ba Allah bai kenan gaba da kasa akwai rabuwan da ban gaji ya sake aure ba ba an yi saki hukun an je an aure wani gurin ba tana iya dawowa to shi wannan shi baya cikin wannan listin mana akwai kalan abin da da aure ne amma daga baya bayan ya bayyana shi kuma ba auren ne har abada daga ciki akwai wannan mana auren da aka raba ta hanyar li'ani na ba za su taɓa zama lafiya baya da kuma misali mutum ya auri wacce take haramun ne aure ta cikin maharamai sai daga baya ya bayyana shi ba a cewa sake ta ita ba matan shi bane kawai kun gane magana eh kamar misali a ce kila irin matan nan ta aura can ta aura can ta aura can duk ta isa saki sai ran nan kawai kaddaran dalilin dalili wani aure wani abu nan tunda auren nesa ba cika wannan binciken sosai can uba ba Allah ya sa mu dace so mu shayi din muriya ne shine galibi wani lokacin mutane suna taimakawa wajen mutum ya bada fatawa ya juyo sai kuma sake juya mishi magana to ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ayin sayyidina Umar ibn Khattab ya ce da an saukar da ita kaga kana magana cika da warwara ne qur'ani Allah yakan kawo kuci daga baya sai kawo wanda ya fi shi alheri ko irin shi kawai sai kawai to Allah yayi wannan to ba ba ba shi buda cewa yayi ba na'am in ka ce zagi ne zaka yi ayo to ai ya riga ka har na zamanin annabi ma sun yi kushe to kaga ba ba ba iya ma dan adam kenan ko Allah ya sa mu dace asalin ayan shine wa shaykatu wa shayku idza zana ya farjumu kullu wahidin minhum ana kana min Allah Allah azizan kin ba ta sun gurani wannan da wanda ya taba aure da wacce ta taba aure idan suka yi zina kawai kwanan su ya kare an gane magana amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaga ya faɗa a cikin hadisi amma dai ayan qur'ani kaga an shafe karatu sai da mu ce da muna karanta ba ka ce alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim ba ko sallah kai ibada da shi da muna yi daga baya sai aka kawar da karatun ayan sai aka bar hukuncin ta wacce kuma ga ayoyin guda biyu daya na karantawa a samu lada ɗaya kuma na karantawa a samu lada kuma a yi hukunci kaga abu biyu kenan ko to shine sai ce ko kuma da wancan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la ilaha muslim illa bi da salasa musulmi ka zubar da jinin shi bi halatta sai ɗayan ukun nan ne asai bizani wanda ya taba aure zina kwanan shi ya kare sai mutum na biyu al-mufariqu lidinihi wanda ya bar addinin sa al-mufariqu lil jama'a wanda ya bar al'umma musulmi ya rade koma kafirci sai annabsu bin nafsi kashare mana idan mutum ya kashe wani to kwanan shi ya kare wani zai ce mutu maganin diya da sauransu shi ba wancan da ake ta maganin diya ba kisan kuskure ne ba shi ba wanda ya kisan gangan fa akwai magana a ƙasa ba gane magana ba kawai malam da an dan mata mai rinza zaru kaya fuska ya burma wannan kisan gangan ne da gangar ya kashe shi annabi ya ce da wanda ya kisan da wanda aka kashe duka yan wuta ne shi da wanda qur'ani yi magana mutanen mu wani lokacin sai a rasa ganewa shine misali mutum ne yake tawwa da motar shi a hankali sai yana ribas bai san da wani baya ba sai ta kashi to shine ake magana ya bada kusan miliyan 800 babu wani magana kawai wannan kawai duniya ta yi daɗi kawai mata miji laifi ya ciro ya buga ba shi wannan kuma yake tulmomi na muta amidan ne yayi wanda ya kashe mumuni da gangan ne shi wannan wanda ake ta magana ba lallasa lallasa dan shine na kuskuren ba ake magana ai shi saboda bai ma sani ne ba sai Allah ya ce to shikenan abu ku sai kawai na farko ni ya biya ni gadin magarada sannan sai kuma wancan Allah ya samu dace idan wani lokacin sai a dauka wa kawai da mutum ya bugo motar shi da bala'in gudu yana gudu ya kada mutum kawai da an yi aminci tsautsayi ne kadara ce waye waye waye kuma an zo gari mai kwana an zo titi an sako mota yara ƙanana suna haudawa ai da a ce tuki ne yake mai lafiya to kaga wannan kaddara kenan ko amma ganganci ai daban ne ai jama'a amma mu akwai mu da takawa ko na'am eh eh ka- kala biyu ne ai. akwai ba abin da namiji na bahaushe akwai kuma ba abin da kamishi tsakani da Allah ka zan bahaushe zai zai haifa da tsakani da Allah amma da yi magana ce ni ban taɓe shi ba shi ne fa yazo ya same ni to amma ka kai mai hannu ai shi abin da annabi sallama ya ce kenan idan takal musliman bi sayfai ma fal qatil al maqtul fi nar qalu ya rasulullah hazal qatil fa ma bal al maqtul annabi ya ce in dai musulmi ne suka yi fada a junan su to da wanda ya kashe da gawan da aka kashe duka wuta za su sabai suka ce mun gane wannan karatun shi dai mai kisa dama dan ta'adda ne. to gawa ba annabi ya ce innahu kana harisun ala qatl sahibi shi ma ya mutu ne da burin ya kashe ɗayan wannan niyyar ce kawai a san ko dai abin abu babban abu ne yasa a musulunci ko kawunci zai bayar a ka'ida zai kama tsinin ne ya baka kota a ka'ida nake magana karka ce min ya kamata ai wannan ya kamata ka ne Allah ya samu dace da kuma abin da yasa na ce maka ko da ban yi ba wani lokacin ba haushi yakan fake da wannan abu ya jashin shi kuma ya biye mushi suka dan yi fada aka samu tsara ce a ni ba ni ba ya zo ya same ni ne kun gane magana to kaga ya je wurin Allah sai ya mishi bayani dalla dalla tunda shi yana shiga can ciki ya gani mu kuma muna amfani da mene kenan da zahiri haka ne dan adam malam wasu irin rayuwa ake yi fa aladidi bil adidi yikuta wai karfe ke yanke karfe na'am kul hazihi sabili abin da ya kai mana shine nace ni nawa an yanke ko kuma kuce na ku an yi mene an cika ayan ko sai nace malamai sukan kafa hujja daidai gurin da suke gani shine wato ainihin inda suke so ka gane kawai قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على ومن اتبع سبحان الله وما أنا من المشركين سيان ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجه البخاري ومسلم abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa ya ce an da sallama lamma ba sa mu'adhan lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da zai aiki mu'azu bin jabal ilal yaman zuwa kasar yaman makotan saudiya ko a yanzu qala la sai sannan manzon sallama ya ce mishi innaka tati qauman min ahli kitabi lalle kai zaka zo wajen mutanen da aka ba wa littafi falyakun awwalu ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah ya zama farkon abin da zaka fara kiransu zuwa gare shi ne kalmar shahada su yadda Allah ɗaya an ji ko wa fi riwaya a wani riwayan ila an yuwahidullah zuwa su kadaita Allah fa inhum ata'uka lidhalika idan su ma biyayya suka ce eh za su kadaita Allah za su daina bautan gumaka to fa alimhum ka sanar da su anna Allah lalle Allah iftarada alaihim khams salawat ya fallanta musu salloli guda biyar fi kulli yawmin wa layla a kowane yini da dare fa innahum ata'uka lidhalik idan suka yi ma biyayya akan haka fa alimhum ka sanar da su anna Allah iftarada alaihim sadaqatun Allah ya wajabta musu zakka tu'khadhu min aghniyaihim za an sa daga masu kuɗin cikin su fa turaddu ala fuqara'ihim amaida wa talakawan cikin su fa inhum ata'uka lidhalik idan suka yi ma biya suka ce sun yadda za su bada zakka fa iyyaka wa kara'im amwalihim ka shejinka da kwace musu mafi darajar dukiyarsu wattaki da'watal mazlum ka ji tsoron addu'an wanda aka zalunce shi fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun ba shi da kariya tsakanin shi da Allah ma'ana addu'an da ta tafi wucewa take yi duka samman guda bakwai budewa suke sai ta je wajen mai alƙarshi shine annabin da annabi sallama yake tsoratar da shi nan da aka ce akhrajahu iri ɗaya ne da naku ma'ana su biyun sun fitar da shi yana nufin sahih bukhari da muslim imamul muhaddisi na kenan ko to waye abdullahi dan abbas mun sha bayanin shi a baya saboda dalilin munasaba ko Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa anna rasul sallama lamma ba asa mu'adhan mun yi ne ko kuma dora da bayani eh a zaɓin ku ne yayi eh ai bayanin idan ko lokacin kalmar sai ga an dan abin da to shi yasa na yi tambayan ai to a dora da bayanin to anna rasulullahi in ji abdullahi dan abbas kusan shi yana karami lokacin yana dai kallon yadda abun ke gudanawa shine ruwaito mana cewa lalle manzon sallama lamma ba asa mu'adhan ila al-yaman a lokacin da zai aiki ma'azu dan jabal zuwa kasar yaman qala la annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi magana ma'azu dan jabal mun yi bayani a munasaba da yawa to amma yau tun da magana ne akan shi zan dan ƙara cewa wani abu to me yasa saboda anan ne aka samu wani muftul am ma'ana babban mai fatawa wanda yake shi al'alamiya ta duniya ce yake cewa wannan ma'azu bin jabal din kaga ya nuna bashi da fikihu to kaga ai Najeriya babban yana nan daren shi malama kaga ya tsallake eh, su bukhari da masu yan shekara abin nan ne an wuce su malikun duka an wuce su tabi'ai a sahabban ma sai da ya zaɓi wanda kaf sahabbai tun shida ne annabi ya basu sun haddace alkur'ani ina nufin fatiha bakara zuwa nasi sai ya ka tsokalo shi kuma ya ce ya nuna ba shi da mene fikihu shi yanzu kaga ya sha kenan Ai, da ko rigar sahabin ai ya samu ai ko mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallama mu'azin da manzo Allah sallama yake ce mun karanta ma hadisi ya baya ko ya hau jaki yace mu'az hau baya a sai wanda kake yi da shi ne zaka tafi da shi ai ya hau jaki annabi yace mu'az hau baya mun karanta wannan littafin a baya yace a tadri ma haqqa Allah ala ibadi wa haqqa al-imam ma haqqa ibadi ala Allah to abin yana dan damuna ne saboda tarbiyyar namu ya kai tarbiyya malami ne a babban masallaci cikin manyan masallatan halin sunna na Najeriya da na kaman kai ka harba can ne yawwa shine ai dawo da kai cikin gida babban masallaci kai masallacin mu an baka ce ta ɗaya ba dai a izala to inda gaba ta biyinta amma kuma yake faɗan wannan kuma a tafsiri wai ya kawo wancan hadisin na Abu Mas'ud al-Ansari da yake cikin Bukhari da Muslim da yace ni ina son sallah masallacin unguwarmu amma saboda limamin yana tsawaita karatu ni yasa bana ya kawo karin shi wurin manzo sallallahu da annabi ya kira shi shi dai Abu Mas'ud al-Ansari ya ce yana cikin Bukhari da Muslim yace ni dai shi sabon yake ba da labari yace ni wallahi ban taba ganin annabi yayi wa'azi cike da fushi mafi tsananin fushi kamar ranan ba yace inna minkum munafirun cikin ku akwai masu kora mutane yace mu'azu tunda yazo ya ba da labarin ana jan dogon sallah shi ne sai manzo Allah sallama ya kira shi ya mishi fara me ci ba haka ake yi ba ka daina jan dogon sallah in zaka ja mutane sallah ka takaita to wai wannan abin da annabi yayi shi bai kalli wa yake wazin ba wa kuma ake mai mene in gane maganan kuwa idan manya suna magana yara suna sa baki to shi bai kalla ba sai sai tsokalo na kasan sai ya jawo shi kenan ya saita ko in ka ji na cewa nuna baka da kaza ni ina da shi fa ko ba kawai shi yake ni ba idan mutum ya ce wani baka da kunya shi yana da mege nan idan wani ya ce kai baka da kuɗi shi yana da mege nan idan ya ce wani kai jahili ne shi yana da mege nan kun gane maganin kuwa ai da kishi ake gane kishi ko ya nuna ma'azu ba shi da fuku to shi mai magana fa ya kama maganin kenan ai baka sanin mutum bai da abu sai ka san shi to shine sai ya ce a kaga ya nuna ma'azu kenan anan ya nuna ba ba shi da fuku kenan maratun da ya ja sallah ya ja dogon abin nan kusa a gurin waye koya a wajen sayidul wujudi sallallahu alaihi wasallam jan dogon sallah ba shine wani zai ce a to kuma yin haka annabi ya yi faɗa kuma kace shine ai a gurin shi ne suke garin yadda yake sallah suke koya sai dai ka ce wa suke bayan shi din shine da bambanci waɗannan galibi zalla sahabban ne suke bayan shi can kuma akwai tarkacen munafukai kun ga an gane maganin kuwa yau sannan kuma akwai mutumin da in yayi ba za a ce komai ba idan wani yayi fa kun gane maganin ma'ana an annabi ya ja wannan dogon sallan za su karbe ta amma wani ne ba mai abdullahi da masaudi ya ce ina dan shekara ashirin dan wani abu ya ce na ba annabi sallan dare da ya ja dogon sai da ne kaman in saba mishi amma da yake yana jin nauyin shi fa ya daure ne ce a yi sai da izifi goma kuma karatu hannun salama daki daki ne ban iya kwatantawa ba karka jira ka ce nan kwatanta maka ne amma dai kafin a kai karshen ayan na an daɗe sannan kuma huta ka yi lissafi da Allah a karanta shafi ɗari a raka da to shi ne to amma shi duk bai kalli wannan ba kawai sai ce wai kaga ya nuna ma'azu ba shi da to shi ne wani lokacin in aka zo kan ma'azin sai a ɗan tattauna tunda ai ba can wajen gida ne ba cikin gida ne ba waɗan gidan babban malami Allah ya samu dace to shikenan ma'az ibn jabal tunda an ce bai da fiqh ko to bara mu je mu ji ko menene fiqh a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin da kanshi yake cewa idan lokacin sallah yayi duba wanda yafi kowa haddan Qur'ani mana wannan yana da izifi goma wannan yana da sha biyar to wanda yake da sha biyar shine limamin annabi ba ruwan shi da shekaru hadisi yana cikin bulugul mararifa na san gudu ya bulugu a daidai gidan da babu aiko a bar wata haka ne ko ya ce da aka duba kaf sai a gani ne kuma yaro mu wuce shekara ban ma balaga ba da babana da sauran tawagan namu duka suka ce wuce ka ba mu sallah kusan me yasa duk wanda yake ya haddace alkur'ani a zamanin annabi sallama ya san fassaran ya san ma'anan ya san fiqhin ya san komai da haka idan yana da izifi goma ne ba harafin izifi goma ne ba ka san ne yanzu misali zaka samu wani ko fasara yau zai iya ba amma fa zaka ji tajwidi ko yana fita fa da makharij da sifat haka ne ko to kaga wannan ai himari hamilu asfara ne jaki ne da kalar tattafai tukunna to su a zamanin su sukan ce a aya goma sai mu tsaya sai mu dau lokaci sai mun gane ta mun haddace ta mun fahimce ta yasa mutum ya gama bakara sai ya yanka raƙumi wani ma saboda murna to wai ba su da kwakwalwa ne a suna da kwakwalwa su sai sun komai sai sun ije shi ne dan ka tafi kana cewa ka amma ko sabon da sai hankali a'a a sun fi kokolwa ma su da aka tura mutum ɗaya ya je cikin sati biyu ya iya yariya kuma ya rubuta ya karanta kai ka je sati biyu mana faɗa min yaran da zaka je sati biyu ka iya Allah ya sa mu dace to ga manzon sallallahu alaihi wasallama da ransa mu'az ibn jabal din da aka ce ba shi da fito da ran annabi su shida ne suka haddace alqur'ani hadda daga bakar zuwa nasi fatiha bakar zuwa nasi ga su akwai masu wani jabar shi gogon nan wanda za a aika shi wanda bai da fikihun ba in ji shehu da yake nan ko shi ne lamba wan inda za ka cos ɗin ma an je karka sha wahala ta yi duba suwar min hayatin saba ka kuma sake duba sabu rasulullahi sallama duka da tafai ne fa na tarihi an gane ko ma'azu bin jabal shine lamba wan wanda ya dace alqur'ani annabi yana da raifa su shida kenan to sannan kuma akwai na biyun su obadat ibn samit mun yi bayanin shi a baya a wannan karatun kitabun tauhid wannan mutumin dogon nan da aka tura shi wajen sarkin misra a lokacin da amr ibn al-as ya tura shi din nan obadat ibn samit biyu kenan ko sai abu ayyub al-ansari shi kuma shine mai masaukin ba na manzalin sallama kwana rakuman ta tsaya a kofar gidan shi da aka shi ya rike annabi sallama ya sauke shi na tsawon wata bakwai kafa gina mishi gida shine na nauku na uku ana rikewa ma'azu bin jabal ubadat bin sami abu ayyubul wali ansari to sai abu darda kaji bayan Allah Eh ya hana yan shi yar gidan khalifa ba shugaban kasa wannan ba na kan ga kaman talauci ne yake fama da shi ba fa na rena shugaban kasar mu bane ina magana ne headquarter ta can turowa ake yi ba kamar yanzu ai gwamnati kasar da yake da shugaban kasa ko to shi wancan shi daga can ne yake tura kasashe da sauransu aka ce me yasa abu darda ka hana mu mace ce a daddadin ba namiji ba ka hana ma wancan kuma ka ba ma wani dan kodugo ai dan kodugo talaka ne go ya ce ai idan yana ta je gidan sarauta za su hana ta ibada ba wasu ne za su ce kar ta yi ba a hutu zai mata yawa ne kawai abu darda ya haɗa ce alkur'ani ala ramman mutum na kenan sai kuma ubai ibn kaf wanda manzana da kanshi ya ce akrawa li kitabillahi ubai in dai hadda ne to karshe ne shi ne wanda Allah ya ce mani cewa ka je wajen ubayi ɗan ka'ab ya karanta ƙur'ani ka ji ya ce kuma Allah ya kira suna ni ubayi ya ce ga kira sunanka ya ce ya fashe da kuka saboda jin daɗi sai karanta lamai kunin da zina kafin ina li kitabul mushriki na mafaki na ta tatiya humul bayyin to amma ka kiyaye ubayi ɗan ka'ab daban ubayi ɗan khalaf daban an ja min na faɗa ko ubayi ɗan ka'ab to shine sahabi alaramma ubayi ɗan khalaf to bakin arne ne dan kasuwa wanda shine kadai manzo Allah ya taba kashewa da hannunsa mai albarka to kaga kar aje a je a rubuta yawa ubayyi dan ka'ab shine alaran ma ubayyi dan khalaf to shi dan kasuwa ne arne ne ta annabi yana maka yakan ce ni ne ajalin ka annabi ce in Allah ya dako ni ne ajalin ka ashe kuwa an gama hudu shi kuma nashi kwana ya kare ya tawo su kwana annabi ya jefe shi raunin ma ba wani rauni ba ne saboda dama na annaba ta da bance Allah ya samu dace to shi ubangi dan kaf kenan ana ganewa yasa a karatu lokacin dole ana bibiya idan ka ce maka ibn arabi to bakin kasu gumu mushriki ne amma ka ce ibn arabi da alfin da lamu to shi kuma ahlus sunna ne masani masanin Allah kuma mai gudun duniya kaga ai wannan kawai alifin da lamun ya raba ku ibnu arabi to wannan matsafi ne mai kisa ya hada wancan dubu a hada wancan kuma bataccen karshe ne shi amma ibnu arabi to shine zaka ji malaman fiqh har na malikiya zaka sun ce kala ibnu arabi to namun kenan to zaka sai hana yana kula da wani yazo yana kumban bauki wai ibnu arabi ya ce to ai wannan arni ne mushriki irin shi Allah ya sa mu dace mun samu biyar akwai ma'azu dan jabal akwai ubadatu dan samit bi kenan ko akwai abu darda uku kenan ko akwai ayu ayyubul ansari ne masaukin baki kenan ko sannan sai kuma cikon na biyar din shine wanda muka gama magana ubay dan kaf ko kana ji na bashin me kenan da da sai salim maula abi huzaifa cikon na nawa kenan ba ka bi na bashi don Allah yanzu wannan a ce mai jahili a ce mai bai da fito kun gane ba ku gane karatun ba fa annabi yana da rai mu'azu dan jabal ya haddace alqur'ani kuma hadda tare da sanin ma'ana da komai da komai shi ne fa mu'azu na ce muku da yawa annabi tambaya sai da annabi da kai ke ce ka kai tambaya wa kabu mai girma ka sai idan malam ya tambayi malam sai ya cire hula saboda mene zai haɗu wancan tambayar ne da wancan sai ya kifa yana gamawa sai ya ce to hukuncin wancan fa yanzu an dai kana sauraron ka malam bakar gobe zaka ji in dai su su gumbu zai tambaya to sai ya tsokalo Allah ya ji kansu duka saboda ya san akwai magana biyu a kai to in malam ya ije guda ɗaya ce to malam ala gafarta malam kaga ai zai bashi wahala kenan ko yau ba fara cewa shi ba mutumin kirki ko na abun da bane amma dai wai ina so ne ka gane mu'azu tambaya yayi ma annabi amma annabi da kai ya ce kai tambayan na ka tambayi babban abu kaga kenan ba jahili yake tambayan ba kenan ko da kai ya ce laqad sa'alta an azimin wa innahu la yasru ala man yasrahu Allah ta'ala to ya ce ne ya faɗa mishi aikin da zai shigar da shi aljanna ne santar da shi daga wuta an gane maganin kuwa Mu'azu dan Jabal Allah ya kara masa yarda amma a Najeriya aka samu malami yana nan dare ya ce to kaga ya nuna ma Mu'azu ba da fito kenan ko saboda ya ja dogon sallah annabi ya mishi faɗa to kaji ya haddace alqur'ani cikin mutane na waɗanda suka haddace alqur'ani kafin wafatin waye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daya na biyu annabi da kanshi yace idan kiyama ta tsaya shine zai zo da tuta na malaman al'umman shi gaba daya ba ina nufin ya fi annabi ilimi ba ne a al'umman shi to shi wanda yake tawa da tutan gaba daya shi ba su dan jabal ne wanda ba ku kiyon to kaga kuma shi ma shehu zai shiga shi shehu shi ma zai shiga yana gina hato ya ce da shugaban malaman al'umman shi shekara 1400 kenan fa ya faɗa da wani abu ko ya ce wanda zai zo da shi tutan na malamai gaba daya na al'ummar shi ne ma'azu to shi kuma wani shehu ya ce ma'azu ba kuɗi to kaga kuma za a samu me kenan za a samu matsala kenan najeriya wani lokacin su ta yi zai tsallaka sai an tafi can kusa jikin sahabbai kusa da rasulullahi salama sai a fara rakitowa saboda a gana akwai karatu rayuwa mai albarka sannan annabi salama da kanshi yake cewa bainal halali yake cewa innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathiran minan nas nabi yace halas a fili take haram ma a fili take amma tsakanin halas da haram akwai abin da yake rikitarwa ka kasa gane kan shi ya kama da haram kuma ya kama da halas shine nabi yace irin wannan in ka gan shi ko ka nisance shi ne zaman lafiyanka addininka da mutuncinka sai ya kubuta yace amma duk wanda yake rarrage ba abin da yake ba gama gane kan shi ba shi halas halas haram haram yace to kamar makiyayi ne yace zai wahala ka gabi fada haram wannan kamar makiyayin da yake kiwo gefen gonar da aka na zuwa zai wahala bai ci ba kallon mun daidai gurin da nake pointing finger nake nuna yatsa shine innal halala bayyin wa innal harama halas a fili take haram a fili take sai ce ne wa bainahuma umurun mushtabiha tsakanin halas da haram akwai abubuwa masu rikitarwa kaji ko daga nan ka san sai sai masu abun za su iya warewa kenan ko to sai manzo Allah sallama a kuma wani hadisin yace wanda ya fi kowa sanin halas da haram a al'umma na shine ma'azu dan gane maganin kuwa ba can ya ce ba a wancan hadisin ya ce mene inal halala wa inal harama wa bainahuma umurun mustabiha la ya'lamu na kasiran har ya ce faman ittaka shubahat wanda ya kiyaye shubaha wanda yake ba a gama ganewa ba ana halasa haram ko ya tsira wanda ya fada mata to zai kuci haram ko ta rana ko sai ya fada haram ko ta rana to sai ga annabi yake cewa kafa al'ummarsa gaba ɗaya ba da ranking ma'azu ya fi kowa sanin halas da haram indi araba maka fito ba ire shi ko dan gane maganan kuwa amma wani shehu kuma sai ya ce mene ba ku ihu saboda ya kawo wancan hadisin shi bai kalli me wanda yake faɗan da wanda ake ma fadan ba sannan kuma kaf sahabban manzo sallama ni dai iya wanda na sani a Madina ba wanda yake jin sallah a masallaci wanda Allah ya yarda da ita banda ta manzo sallama sai ma'azu annabi na jan limanci a masallacin shi na babban masallaci shi kuma yana ji a nan unguwar shi ko kusa ni ko Allah saboda sun yarda da shi masu kan jira shi ba sai ya gama karatu shi sai ya tafi ja su sallan isha zan ko dai ai wani jahili can gama gari ba za ka tsaya jiran shi ba za ce liman wuce ko to amma mu'azu shi annabiyar da da yake sallan ne a can yana jan su ai shi wancan din ya kawo karan shi kuma annabi ya san da limancin kaga da bai dace ba zai ce mene zai ce mu'azu ai ba naka bane limanci ka isa ka san abin ne kun gane maganar kuwa to sannan mu'azu bin jabal ne fa annabi ya kama kafadan shi ta baya ce wallahi mu'azu ina son ka to ka lallaba annabi ma ya ce ina son ka mai kamanta kun gane maganar kuwa ga sayyidina umar bin khattab zamu karanta inda lokaci a wannan hadisin na gaba da manzo Allah ya ce ku ba zai bada tuta wa mutumin da yake sa Allah da manzon Allah da manzon suna son shi kuma Allah zai bada sara ta nishi sai da wanda ya ce ban taba kwadayin mulki ba sai a rana kun san me yake ni ba da ya ce mutumin yana da garantin Allah yana son shi kuma manzon shi ma yana son shi to ga ma'azu kuma an dafa shi ta baya ana cewa wallahi ma'azu ina son ka sai dai faɗa so biyu ko so uku annabi ne a bayan ya dafa shi to to me ake nema kuma ya ce ma'azu wallahi ina son ka wallahi ma'azu ina son ka so biyu ko so uku sai ya ce bayan kowace sallan farilla ka ranka Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika amma aka ce kuma wannan ba shi da mene to ban dai san kan fikihun ba shi ma'azu bin jabal Allah ya kara masa yadda tunda gurguje ne ba lokaci amma dai wai saboda an tabo masu abun ko ma'azu bin jabal Allah ya kara masa yadda shine wannan hadisin da zamu karanta kuma Abu Muslimul Kaulani na faɗa mana inda zaka je ka duba ya ko ba ka ana hadisan yuftara ba na ba girgiran nan ce bane na faɗa ma sos sura mina ta saba asabu rasulullah tabakatun ibn sa'ad littafai ne an gane magana abu muslimul khawlani shine wannan da abin da ya hana ki zama bai samu zuwa amma ya zamani ranar sama yana da rai shi dai bai je ya musulunta a gaba annabi bane abu musul shine wannan tabi'in da mutanen shi yayi da'awa yayi da'awa suka ji haushi yana kiran zuwa ga tauhidi suka dauke suka jefa shi a wuta tabi'in wai na suka gane mai bada labarin ne kun gane magana idan ka gane mai magana sai gane kuma wanda ake magana a kai shi abu musulmin kaulani tabi'i ne mana ya ga sahabbai amma bai ga annabi ba ido da ido to shine yake da'awa a garin su can yayi wa'azi wa'azi yayi zafi suka hada mishi wuta yadda annabi Ibrahim alaihi salam suka wurga shi a ciki shi ma ba abin da wutan ta taba ya fito ya sai na umar yake cewa Allah na gode maka da ka nuna mu wani cikin al'umman annabi wanda wuta ta yi mishi irin na annabi Ibrahim shi ba fa sayyidul wujudun bane ba ma sahabin shi bane a atabi'i ne aka jefa shi a wutan kuma ya fito normal kuma ba tsafi ba ba ba kawai me duka ne ya kalli zuciyar maganar tawakkalin jiya kenan go Allah ya sa mu dace to ba abu musulmi din bane muna so mu maganar babba ne sai muka fara sharan fage to abu musulmin kaulanin ne yace ya shiga himsa himsa tsohon gari ne bangaren iraki sai yace sai ya ga jama'a an taru wani dattawa ne irin kuhul idan suka ce kuhul a larabci shine irin waɗanda suka haura arba'in ɗin suna jikin hamsin wanda sun fara zama dattawa haka na sahabbai fa ba wai na gama gari ba kun gane magana ka san misali kama ce taron manyan malamai na Najeriya to kaga wanda ya tashi ya jawabi a gurin ya isa ne to malamai sahabbai dattawa su ne suka kewaye shi sauran kuma yan kallo suna gefe yana ba da karatu waya wurin ma'azu bin jabal kun gane magana sun kuma yi halka halka ma'ana grup grup grup kowanne yana bada karatu shi kuma ma'azu ya koma gefe guda ya zauna to a kasan matashi ne tun ranar da annabi ya ce mishi ma'azu bayan ya wannan tambayan da ya yi ai annabi ya ce mishi kalman shahada sallah zakka azumi da ya gama ya ce nuna ma kofin alkhairi ya ce faɗa min ya rasulullah ya ce sallah tana zakka a sadaka tana kashe zunubi yadda kasar ruwa ke kashe wuta ya ce mai nan azumi garkuwa ne ya ce sallan dare Allah na bada daraja yana sigar da aljanna ya ce kan musulunci shine tozancan jihadi ya gama ya ce ma'azu kana ji ya ce ina ce rasulullah ina jin ka ya ce ka san faɗa ma abin da ya haɗa su duka da kalmar shahadan da sallan da zakkan da azumin da aikin hajjin da sadakan da azumin nafulan da sallan nafulan da jihadin da waye duka gaba ɗaya ya tara su ya ce na ce faɗa min ya rasulullah sai annabi ya ce ya kama hannun shi ya sa ya kama harshen shi mai albarka harshen shi ya kama ya ce kaga ka kiyaye wannan ma sai ce ah ya rasulullah ashe mu ma maganar da muke da shi da kullum ma ashe a za a kama mu da shi a kiyama ya ce kai baka da ganewa akwai abin da yake sa a kifa mutane ta hanci a wutan jahannama in ba baki ba au qala alama nakhirihim eh manzo Allah sallama yace wa la yakubbu nasu fi nasi ala wujuhim aw qala ala wa nakhirihim illa sa'ida alsinati yace haba ma ba ka da ganewa akwai abin da yake sa Allah ya ce mala'iku ku kama min shi ku kifa min shi ta fuska idan ba baki ba a wani riwayan cewa yake akwai abin da yake sa a kifa mutum ta hanci a wutan jahannam ba bakin shi ba to tun daga rana an ce zai wala kama zo yana magana sai da karatun da aiki ne sai koma gefe guda yana zaune idan ba sahabi aka mai tambayan da ta gagare shi kusa ina ke sai tashi daga nashi group din da yake karantarwa ko sai je tsuguna can ya karanta mishi fatawan sai ya bashi ansa sai ya dawo amma kuma ba ku kiwo ba ba ku gane mai tambaya ba ai idan tabi'i local wani ya tambaya ai kaga dama wani ne ko amma sahabi sahabbai su zo su tambayi sahabi ai sun san waye sahabin kun dan gane na'am to irin waɗannan misalan suna da yawa na ma'azu wani jabal maganan karatun shi da sauransu manzala sallallahu alaihi wasallama da ya gama fatahu makka da ya gama fatahu makka ya sa wanda zai rike wurin kayan a dare kenan ko na'am ya sa gwamna a wurin lokacin zai wuce hunai a san da ya fatahu makka ya wuce hunai to bayan ya dawo gida ya shirya sai ya fita ta buka to da ya dawo ta buka ne kuma bai kara fita ba to ka ku ai karshen rayuwar shi ne ko idan mukaddara mu sai kani ya girmi yayin shi an mishi fada can ko a gagari a fadan ma bai hana mai limancin bari ko an dai mishi gyara ne to da babban yawan karami gyara ne matsala kun gane magana sannan kuma kenan ya ci gaba da limancin eh kuma annabi an ci gaba da hudda eh a matsayin shi na mai ilimi ba jahili ba eh to ga ma hadisi sai ya aike shi to kafin nan da ya tashi shi ma'azu bin jabal din kenan da annabi ya fito makka zai wuce hunaini ya nada gwamna sai ce to ma'azu ka tsaya ka karantar da su wai na so ka gane ne fa karshe karshen rayuwar shi ne yake cewa ma'azu ya zauna ya karantar je ka wancan a ce misali ya kaddara wancan an samu matsala ko to ai kuma end of life ne yake cewa ka zauna kuma akwai abubakar a lokaci akwai umar akwai akwai akwai duka suna wurin amma ya ce ma ma'azu matashi ko auren fari bai ba ya ce ma'azu ka zauna ka karantar da mutanen maka ba na ne mahaifin shi ba ka karantar da su ka san duk kuwa lokacin daga headquarter da sai makan ibi na madina tun da an kaddara ta sa hijira ko to yace ka zauna ka taimaki gwamnan kai na ka karantar da al'umma ne annabi ne yake faɗa wa ma'azu dan kar ka ce mun to ai sai da aka yi wancan nisan aka yi ne wancan kun gane maganar saboda hukuncin da ya zo daga baya yana shafe wanda yake kafin shi ko annabi ya wuce wane ne ya je yaƙi shi aka yi nasara daga baya bayan da ya dan nuna musu kuskurensu na cewa yawa na sa a yi nasara da sauransu aka wuce gida to ma'azin an bashi can yana ta karantar da al'umma ba lokaci a wannan da yake ce mushi ma'azin ba ku kihu sayyidina umar ka je ka duba sahabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a littafi suke cewa umar bin khattabi kusan lokacin da aka samu yunka aka sare shi a masallaci ya kira wasu mutane yake cewa da a cewa ne yana da rai da na sashi da cewa ne yana da rai da na sashi saboda idan yana tashi idan Allah ya tambaye ni ya akai kabar kujeran nan gawa ne sai in ce mishi kaji dalili annabin ka ne ce kaza to su malamai suke cewa sayyidina umar na nuna ba dan mu'azu bin jabal ba da fiqhun da Allah ya bashi da ya halaka umar bin khattabi fa mun gane khalifa na biyu ba mun ce ita annabi ya rusul mata ce ba sunna ba ba ga musu wa'az daya abu darda abu ayyub al-ansari ubadatu dan samit ubayy dan kab abi huzaifa to ko ka san annabi da ya tashi zai bar wasiya ko da ya fadi ya mutu ina wannan takobi ya iya eh koko ubayy dan kab kake so ka ce koko ubayy dan kab kake so ka ce kanin walidu wannan takobi ne ana magana yake 47 kenan shi tun yana arni yake yin nasara kuma har ya shiga musulunci sai da sayyidina umar ya sauke shi saboda karo su fara shirka shi wato sahabai akwai wani abu yanzu idan da irin su kaliji ne ya faɗa mu wannan za a ce bai kyauta ba dan bai yi ladabi ba ka gane fa kanan ma'ana cikin sahaba akwai wanda su bangaren abin da suka fi kwarewa shine karatu akwai kuma wanda bangaren da suka fi kwarewa shine ilimi to wasu kawai sai ya taro kuma mai ilimin kun gane magana iskal ibn walid akwai lokacin da aka ce ya hana zakka annabi ya ce zalunta shi kuke mutumin da kullun yana reji hayya arjadi na ga kudi sai wallahi almasuk ne in dai ana magana kai akwai yakin da aka ce in dai ba ido bane ba za ka kashe wa kar kuma ka dauke mu zuwa wani guri kuwa amma sai da ya kashe ɗari ko mu uta da ta gagara annabi sai dai naɗa komanda guda uku ai na hudun karin da ai shi amma ba shi ya karadawa ya ce za ku je mu uta Allah ya bada sa'a komanda na farko da na da shi ne zai dan harisa in an kashe shi jafar ya karba tuta in an kashe shi abdullahi dan rawa ka ji mutum a gida ana da difa ya ce idan aka kashe shi daukun to sai musulmi su zaɓi kan wanda su ai ana kashe abdullahi a zai dubu da harisa wanda kira sojan qur'ani jabir ya daga ta a ci gaba da fada su yanke hannun ya jefa ta a ci gaba da fada suka yanke hannun ya kama kai wato sabon suna daban ne kafin ka ce mi kwana ya kare abdullahi dan rawaha yana gefe dan madina ne ya daga ta a cigaba da fada an ran nan suka yi kanshi saboda ko mutum ne dubu uku da mutum dubu goma ɗaya ne ɗaya ruwayan kuma mutum dubu talatin da mutum dubu ɗari da ashirin musulmin ne ƙasan wanda ake magana kowane mutum yana fada da mutum talatin da uku sama da haka mutum talatin da uku to ta wanne ma za ka fara to kai misali an gane magana amma karin bin walid bayan kashe kwamandan guda uku ba yana karba haka kawai ke da hannu na dama a koma hagu na hagu a koma dama na gaba su jawo jiki baya na baya su yi gaske haka ya kama kawai kafin ka ce ne a ranar sun juya duk yawansu suka ce karuwa suke saboda yana kan fada da wannan zai gaba kwan ido an gane ya samu ya da su da aka baya ciki shi ba ba nan bangaren ne fawon shi yake ba irin su barrau dan malik da sayyidina umar ya ce kar ku bashi dindina halaka ta zai to akwai irin waɗannan da in ana magana hayi ala jihad to su ake kira an gane magana akwai kuma irin waɗanda in ana maganar ilimi ne to su ake kira haka musuluncin ya karayi kuma haka yake tafiya in ba irin ɗaiɗai irin sayid na alba in an je yakin su ne in an zo maganar ilimin su ne to ba su da yawa irin sa to shi sai tabo mu'azu dan jabal kuma kaji masu abu to annabi ba can ya bar su mutum shida ba to a cikin shida mutum hudu kuma wanda annabi ya bar wasiya ya ce ku koyi karatun qur'ani a gurin su kun dan gane bambancin na haddace daban amma an yadda an bani dama wani ya zo ya koya a guri na daban kun gane magana ya ce ku koyi karatun qur'ani a wurin abdullahi dan mas'udu kaga baya cikin shidan can fa da ubayyi dan ka mahaddacin qur'anin nan an gane magana ya ce da mu'azu dan jabal kaji gwarzan nan ya shigo ko ya ce kuma da abu ayyubul ansari mai masaukin baki guda nawa kenan ya bar musu su je wurin su koyi qur'ani mun ce mun qur'ani ba na harafin waɗancan baya ko da fassarar da komai da komai annabi ya san me yake Allah ya sa mu dace sayyidina umar lok sun lokaci ko sayyidina umar lokacin da yake khilafa gwamnan shi na sham ka san sham a lokacin har da palestine da himsa wani yanki na iraki duka palestine da suka tana ciki sai ya nemi malamai sai na umar lokacin shi ne khalifa shi gwamnan shi na can sai ya nemi malamai turo musu saboda an musulunta jama'a sun yi yawa ana bukatar mene sai ya tara alaran mumun nan guda shida shi sai na umar fa kaga ai bai kira wasu ba kuma ana neman waye ne a wurin malamai ya tara su ma'azin na ciki ubadatu abu darda abu ayyub al-ansari ubayi dan ka da kuma waye an gane magana sai ya ce to ku shidan nan dukan ku alaran mumi ne kuma dukkan ku malamai ne amma ina son da Allah ku ban mutum uku daga cikin ku amma a lokacin da yayi wannan ba ubai dan ka an gane magana shikenan Abu Salim ne ba shi afwan sai Ma'azu ɗaya kenan da Abu Ayyub al-Ansari da Abu Darda da Ubadatu bin Samit sai waye Nasir Salim Maula abu ayyub al-ansari su biyar shi ya kira ba mutum shida ba afuwan to sai su suka ce ai ba bukatan ayi kura tunda shi yana cewa ne su su cire malin da za a tafi za su tafi aikin a cikin mutum biyar mutum uku su yi cire littafin ba na faɗa maka an gane magana sai suka ce a'a ai ba bukatan ayi kura saboda shi abu ayyub al-ansari mai masaukin baki alaran ma ne amma ya tsufa da haka za fitar wani gari ne can kaga aiki ne sabo shi kuma ubai dan kabu yana fama da rashin lafiya an cire mutum nawa kenan dama misalin shi dama ba shi sauran mutum na uku to shine aka tura shi Palestine inda Jerusalem yake masjid al-Aqsa shi ma'azu dan jama'a tunda ba tarihin sauran muke yi ba yanzu Allah Umar da zai kira wasu ya kira kun gane maganar kuwa amma duka sahabbai sun yarda shi fikihun a ƙarshe ne masu malamin shi a cikin sahabbai shi malamin ma sahabbai ne amma wani a Najeriya ce kaga ya nuna mene Allah ya kara mana ilimi ƙarin bayanin wannan to sai mu bari sai sati mai zuwa insha Allah tunda zaka ji manzon sallallahu alaihi wannan hadisin ba ka na karanta na fassara mana ai ba ku ji gurin da sayyidina rasulullah ya ce mu'azu idan ka ji da me zaka hukunci ba ko kawai ya ce mene ne ba kawai ba kai afwan ya ce mene ka sanar da su Allah ɗaya ne ni manzon shi ne in sun yarda fa inu ma ta'uka li zalika ba ka sanar da su Allah ya wajabta musu sallah a dare da yini guda biyar in sun ma biyayya ka ce za a karbi zakka a hannun masu kuɗin cikin su a mai da talaka ba ka yace ba yace idan sun ma biyayya to kar ka shejinka da karɓar musu kuɗinsu ka ji tsoron addu'an wanda aka zalunce shi ba ta da shamaki tsakaninta da haɗuwarta da Allah to ai akwai wayoyi na wannan hadisi cewa ma'azin ya ce ka duba sabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce da zan tafi banda wannan maganar da ya mishi kenan nan ko annabi yana ƙasa yana tafi kun dan gane maganar shi kuma mu'azu yana saman abin hawa annabi yana mushi wasiya ba fa na ce ma'azu ya kai annabi bane fa wai ka gane ɗan saƙon an san da zaman shi kuma zai yi aikin da ake nema zai ce yaman ne ya ce wai kai ma'azi idan ka ji da me za ka hukunci mana a kaddara sun musulunta ba za nemi hukunci ba ya ce zai shiga littafin Allah to ka san Allah ma ne kai ma ya ce to idan ka laluba ba ka samu ba ya ce to kuma zan koma hadisai mana maganganunka ya ce idan ka laluba ba ka samu ba ya ce to zan yi istihadi nawa sai annabi ya taba shi ya ce na gode maka Allah da ka datar da dan sakon manzanka ya yi shi ko bai da shi kenan kuna gane maganin kuwa har zai tafi da yake ya mai rakiya ne doguwa sai ya ce mishi ma'azu ba mamaki ba za mu sake haduwa ba kawo ko ana end of life kenan aka wai na so ne ku gane ya mutu yana yadda da ilimin wanda yake kun gane magana kuwa ya ce mushi ma'azu za ka je yaman amma ba maki ba za mu sake haduwa ba kawai annabi yana faɗan wannan magana sahabbai suka fashe da kuka ma'azu ma ya kama kuka kuma wallahi bai da tare da shi ba a san ko dai karshen rayuwa ne balla cewa daga baya ne abin kuma ya rushe kun gane magana ƙarshe ƙarshen rayuwa ne ya tura shi yaman da haka ya dawo ya tarar da sayyidina abubakar ne akan kujera to ga ko ana magana a ƙarshen rayuwa aka saka a bayan yadda da kai ne ka wakilce ni a wani garin fa sai na yadda da kai tukunna Allah ya sa mu dace to Najeriya ne ka san babban ƙasa ce subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu